بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله المتفرد باسمه الأصلى المقتصد بالملك الأعز الأحمى الزاهد لا تخيل ولا وحمى البادل تقدس لا عدمى صلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ورضي الله عن أصحابه ذوي القرب والتدان الذين فازوا برؤية النبي المختار ورضي الله عن أهل بيته الطاهرين المطهرين ورضي الله عن القلب المختوم وبرزخ المحمدية وقطب الأصحاب الشيخ الطيب أحمد بن محمد التجاني ورضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خاشق الإلباسي الشيخ الطيب إبراهيم إلياسي ورضي الله عن السادة التابعين والعلماء الآمنين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alhamdulillah mun gode Allah da ya bamu dama da aran lokaci bisa dawowa wannan karatun littafi namu mai albarka wato littafin ruhul adabi littafin ruhul adabi kamar yadda kullum muke magana littafi ne da maulan mu shekul islam a shekul ibrahim ya ya rubuta don don nuna ma ɗalibi na ɗarikar tijjaniya ma'ana muridi hanyar da zai bi don saduwa da muradi da saduwa da abin da ake nema yadda yake kamar yadda kullum nake faɗa ba littafi ne da kawai ya shafi ɗan tijjaniya kawai ba a'a littafi ne da ya ɗau ya shafi dukkan al'ummar musulmi akwai fa'idodin da kowa zai iya fa'idantuwa da shi a cikin littafi to wannan karatu na sha uku kenan duk da yake na sha biyu da na sha da na sha da na sha a'a wannan na sha uku kenan na sha uku da na sha biyu na sha biyu da na sha uku mun dan samu matsaloli a kan na sha biyu mun dauka amma sai zamanto ainihin wayan da nakan tura don tura mai yan uwa sai zamanto ta karban karatu amma dai gashi mun dauka kuma ending yayi nauyi da yawa na sha biyu kenan na sha uku kuma sai zama an samu matsala gaba ɗaya ma ba mu saki ainihin karatun ba to wannan dai shine zai zama karatu na sha hudu wanda muke magana akan ladabi da ya kamata muridi ya zama tun tsakanin shi da shehinsa ladabin da ya kamata a samu tsakanin muridi da shehinsa sai malam mai sharhi wannan littafi ya ce wa alam ka duka sani annan shiyuka kaga su shehunnai na ɗabi'un wanda ya gabaki ɗayansu kaddasa Allahu arwahahum Allah ya tsarkake rayukansu نواب نواب الحق في العالم نائبين خليفوكي ne na Allah a cikin halitta su shugunnai na ɗariƙun bayan Allah halifokin Allah ne a cikin halitta saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana da halifan da yakan sa a bayan ƙasa a matsayin halifansa kamar yadda nassin alqur'ani ya tabbatar mana da haka wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan saboda ashe Allah yana da halifa da yakan sa a bayan kasa kuma haka da duka sani kaga shirkullai bayan Allah to halifofin Allah ne a bayan kasa til alami ba wai a cikin mutane ko ba a cikin halittu gabaki daya halifofin Allah ne a cikin halittu kar rusuli kar rusuli alaihim alaihim salamu fi zamani to a shirkullai jagorori waliyai na dariƙa kai kamar dai annabawa ne a zamanin manzancinsu bi ma'ana halifofi ne na annabawa kamar da su annabawa suke halifofi ne na Allah saboda su shehunne na dariƙa halifofi ne na annabawa kamar da su annabawa suke halifofi na Allah ghaira annahum la yashraquna sai dai su shehunne bayan Allah waje ba sa kafa shari'a ba sa zuwa da sabuwar shari'a tunda mene tun da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga an yi rufe shari'a da shari'a an rufe annabci da annabcinsa saboda wani shehi ko wani waliyi na wata dariƙa ba zai zo maka da wani sabon abin da ba zai iya komawa cikin ainihin nassoshi na shari'a ba. To haka duk abin da shugunne na ɗariƙa suke a kai. Gaba ɗaya ba ɗariƙan tijjaniya kawai ba. Duk abin da shugunne na ɗariƙa suke a kai idan ka ɗauko shi za ka maida shi za ka fahimci hujjojin shi ta hanyar nassoshi na alƙur'ani da nassoshin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam. Shi sa kamar da kullum muke ta faɗa muke maimaitawa. duk abin da nasoshin shari'a suka kasa suka suka ainihin ci goyon bayansa duk abin da nasoshin shari'a suka ci goyon bayansa duk abin da nasoshi na shari'a nasoshin shari'a sun shafi abu guda hudu na aka yi ittifaqi a kansu abubuwa guda hudu su ne wanda malamai suka yi ittifaqi akan su akan su ne masadirul tashri'i na farko alqur'ani shine almasdarul awwal lit tashri'i shine masdari na farko duk abin da za a yi ana auna shi da alqur'ani ma'aunin farko a duk abu in aka ce wannan abun addini ne duk abin da aka ce addini ne to ma'aunin shi na farko alqur'ani zan nana ta amfana duk abin da kace akai ka kasa kare shi da alqur'ani duk abin da kake akai ka kasa kare shi da nasoshin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ka kasa kare shi da ijma'in malamai ka kasa kare shi da kiyasi sahihi to ka sani wallahi a wajen Allah wannan abun ba zai karu ba ranar alkiyama ba zai karu maka ba saboda karka dauka cewa a shari'a ko a addini akwai wani abu san ranka babu san rai a shari'a ko a addini duk abin da yayi maka da'i da wanda bai maka daɗi ba inda nasi ne na alƙur'ani ya tabbatar da ayi kawai ayi don a zauna da Allah lafiya duk abin da ya maka daɗi da wanda bai maka daɗi ba ainihin na addini to idan dai ya zama to maganar annabi ne to kawai abi sai a zauna lafiya to gaskiyar magana dukkanin dare in wanne kan wannan suka je kan wannan suka je kan alƙur'ani da hadisin da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam tun a farkon karatu shi ya ga mana nasihatun minni ila ikhwani faltumsiku tariqata tijani tariqa mahadil fadli war ridwani yace ussisa bis sunnati wal furqan an kafa an kafa doran doran tariqun dariqai dariqa shi tijani ta kafu akan doran nasusi na alqur'ani da nasusi na hadisi duk abin da waɗannan abubuwan ba su goyi bayan shi ba gaskiyar magana an sai dai a jingina mashi tijani ta hanyar mutane guda biyu wanda karatu suka su zai ba mu damar fahimtar waɗannan mutane guda biyu mutane guda biyu da suke jingina abubuwa zuwa ga dalika mutane guda biyu mutane biyu ne kacal kacal mutane biyu ne suwaye makiya da masoya sau da yawa maki ma'ana wanda bai ma yadda da cewa tijjani a matsayin wani bawan Allah musulun kirki ba zai jingina maganganu mawa ainihin shi tijjani da zummar wai ya fata shi ya kore mutane daga gare shi kalar shi kenan eh kamar misali maganganun da kullum ake ta shi tijjani ta salatul fajr ta qur'ani shi tijjani ta salatul fajr ta alqur'ani kullum haka ake faɗa ake nana ta ba za ka samu wannan maganganun shi tijjani kamar yadda muhaqqiqai daga cikin almajiransa suka tabbatar bal in ka koma nasoshin abin da ya faɗa zaka ga ya raba maka maratibu ma na karatu alqur'ani wajen martabobi uku shuk jane kawo akan yadda ya tsare karatu alqur'ani su sauraka ala kulli hali to wannan bangaren kenan bangarori na waɗanda suke makiya wanda kuma su ma da sun bi nasoshin alqur'ani bisa daidai din da malamai suka dora a kai duk abin da ka dingina ma mutum kamar yadda ina ga Imam Hassan al-Basri ne yake faɗa duk abin da ka dingina ma mutum to kar ka yanke mai hukunci da shi suka ce har sai ka tambaye wannan mutumin yace idan ka tambaye shi yace kai ne ka faɗi kaza kuma kake nufin kaza da shi suka ce in ya musa wannan abin cewa ba shi ya faɗa ba to daga ranar ka sake dingina mai wannan abu ka sake dingina mai in ko yake shi ya faɗa amma ga hujjoji shi ya iya kare maka hujjojin nan da alkur'ani da hadisi to ka karɓa in ko har ya kasa karewa to kai mai nasiha don ya fahimci cewa wannan abin ba addini bane jama'a addini ba abin da ya bari addini ba abin da ya bari da mun bi shi sau da kafa duk da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba wani rigima ko wani rikici a jikinsa to bangarori na farko kenan bangarori na farko kenan waɗanda ke jingina maganganu mawa maulana kasa tijani wanda ba maganganun sa bane ba maganganun sa bane ko kuma in ma ya faɗa to ba haka shi yake nufi da su ba sannan almajiran sa ba haka suke nufi da shi ba da ƴan ɗariƙa suna da wani abin da ya ce alƙur'ani to da in ƴaƴansu sun taso sai su fara shagaltar da su da wannan abin ba alƙur'ani ba ko ba haka ba amma ka duba ka ga tun kafin a ce zuwan islamiyoyi wannan ƙasar namu duk inda za ka samu zawiya ce ta ɗariƙa to za ka samu kiriya ce kuma ta karantar da alƙur'ani duka sun zuwa islamiyoyi to bayan zuwa islamiyoyi za ka samu gidajen shegunan mu bayan taura ana zamani yadda ya juya kana son shi gaba a kowane bangare to ka tafi da zamani yadda ya tafi inda yadda zamani ya tafi ke saba da nassin alƙa nassi na shari'a ba bayan shigowar islamiyoyi to za ka samu ɗan a zawiyoyinmu na ɗariƙa za ka samu bayan cibiyoyi ne na karatu alkur'ani za ka samu kuma wasu daga ciki za ka samu kuma akwai islamiyoyi bayan ga abin nan suraka duk mahaddatan alkur'ani wanda suke gwanayen shi a wannan ƙasar za ka samu yan ɗariƙa ne za ka samu yan ɗariƙa ne wanda suke mahaddatan alkur'ani gwanayen alkur'ani ka duba irin ka duba dai kamar misali a ce maka mai duguri aka ce maka Maiduguri dai a Najeriya a bakin Alkur'ani ai an kai an kai kololuwa to za ka samu mafi yawa ko kashi casa'in da tara na makarantar Alkur'ani a Maiduguri za ka samu makarantar Alkur'ani da kuma yan ɗari ne duk makarantar Alkur'ani sun sani a akwai gagar mazawiya kuma tsangaya wanda ake cewa Sheikh Adamu Dan Kallori wanda yake babban mahaddaci Alkur'ani ne gwani a Alkur'ani sannan bayan gwani a alkurani sannan fushihi ne na dariƙa haka in ka kalli maulan mu shehu jibril radiyallahu ta'ala anhu shehi ne na dariƙa gwani ne a alkurani sannan kuma malami ne mutafannini na ilimi dan yana da rubuce rubuce da wannan wallahi to haka ina cewa a ɗan dariƙa da gaske suna da wani abu wanda yake yafi alkurani to dan me za su shagaltar da yaran su da karatu alkurani tun daga abin da ya fi shi ko ba haka ba sauranka su ala kulli halin ne san dole sai ya nuna maka dalika ba kyau sai ya sake sai ka ce ba haka bane shi ya ce haka ne ban wannan ba ka'ida ce ta addini ba duk na mai mai ta addini ka dingina ma mai wata aqida ya ce ba haka bane to shi yake ka sani fa da aqidar ba zai ce ma ba haka bane dan yana jin tsoron ka dan baka da wuta baka da aljanna zai ce maka ba haka bane dan ba haka bane kuma inda ka ce addini kake abin da ya furta cewa ba haka bane to shi za ka yarda da shi dan Allah subhanahu wataala bai baka damar ibtila'i da kallon abin da ke cikin zukatan mutane ba. To wannan ɓangaren kenan. Wanda yake in Allah ya kai mu lokacin da zamu fada da karatu muka zo magana akan salatu fati za mu yi wannan dogon bayani wanda na tabbatar da wata biyu ko kuma ba su bamu ba za su iya gama mana magana akan salatu fati ba. To sannan sai ɓangaren kuma waɗanda suke su yan dakikan ne masoya su ma akwai waɗanda ke jingina mu shi tijanin abubuwan da bai da alaƙa da su. ko kuma ga khalifa shi Ibrahim a jingina mai wasu abubuwa da bai da alaka da su matsalar ina faɗa na wani ta musamman a zamani wannan da muke ciki musamman a zamanin da muke ciki na wannan zamani musamman wannan zamani na social media kullum na faɗa na nana ta social media da saboda wasu suna kallon ta a matsayin kamar hujja ce a gare su su cuta da suke son su suka social media ta zama to maka wajen da zaka tafi addini ai zaka sashi ran kiyama baka da addini kuwa in dai a social media za ka karba addini za mutum zai tashi ran kiyama ba da addini social media da wanda ya postin baka san daga yana yake ba baka san waye shi ba a'a kawai ya sa hoton shi Ibrahim da ya sa hoton shi riga mai hoton shi Ibrahim kila ma yazo ya dora har da cross a wuyan shi cross irin da kiristoci ga hoton shi Ibrahim ga cross ya dauki ya dauki Qur'ani ya aje ya dauki kalmar ya dora akai duk ga hoton shi Ibrahim ga tarbi masalan ko ja wata iska ya rungume ta ta rungume shi suka daga hannu suka zazzara ido sai suka posting on social media shike na kara gane kace waɗannan almajiran shi Ibrahim ne kuma ko za a mutu ɗan ɗariƙa ne baka yi kanka adalci amma rashin adalci mutum kan shi mawa rashin adalci kullum ai mutum yana wa kansa ya saboda kullum cutarwa da amfani tana koma kan wanda ya jawo kansa ne in ka jawo kanka abin da zai amfane ka kai zai amfana ranar alkiyama in ka sa kanka abin da zai cutar da kai kai zai cutar ranar alkiyama ba zai cutar da kowa ba sai dai matsalar kalmar duk da ka furta duk kalmar da ka furta kwaya daya rakibu da asiri suna tare da kai kuma za su rubuta za su rubuta kalma daya za su iya jefa ka a wuta shekara kuma yin inji annabi kalma daya to saboda haka na ne na annabawa kuma amma su babu shari'a a hannunsu falahum radiyallahu anhum حفظ الشريعة في الأمور وما لهم التشريع سودي شغلنا لديك باين الله الله يا وجه تسامو تدسو الله كي كاري شريعة تسو الله كي كاري شريعة دليلي من هكا كي نفي هكا ينا نفي جد أكوان زامني ذاك فاليس أكوان بانجري نئي مبارس دروني أكتيش jagororin ɗariƙa a kowane zamani za ka same su a kowane ɓangare na ilimi ba su da rauni a cikin shi alhamdulillah a Najeriya muke. Ko da ba mu riski wasu ba, Hausa su ce kunne ya girbi kaka. To wannan ma ba kunne ba ne, a rubuce ki a dawwane a littattafai a rubuce. A ni wa kan adalci. tun daga jiya har yau kuma wallahi har aka ta alkiyama wannan kasar ba ta yi malamai irin na ɗarika ba kuma wallahi ba za ta yi ba ta yi ba a kowane bangare a kowane fanni na ilimi kowane bangare kowane bangare da kowane fanni na ilimi kafin zuwa wannan zamanin mu ɗauki zamanin shehu usman bin fodi radiyallahu anhu wa taghammadahu Allah bi rahmati shehu dan fodi radiyallahu anhu da shi da sanin shehu abdullahi wanki duk abin da ka sani ana ce mushi ili duk abin da ka san ana ce mai ili da abin da kalmar ilimi take nufi wallahi waɗannan sun riga sun kai bango a cikin shi shehu dan fodiyo da shehu abdullahi kwanjo don larabawan kansa suna jinjina ma shehun gwando musamman a dake shafi harshen larabci na faɗa cewa akwai littafin da muke karatun su a zaure musamman na arabiya a ƙasar na idan ka kai kan littafin shehu abdullahi gwando a arabiya duka bangarorin guda biyu ko ba arabiyar misali ba ko kuma ce bangarori biyu na arabiya da nahu da sarfu in ka kai kan lissafin sho abdullahi gwado a ko ina a duniya za ka yi magana a harshen larabci ko ina a duniya lissafin na abin da ya shafi ya shafi sarfu akwai hisnul rasul baiti dubu ne ka shiga ka kai yadda yake wasa da wasa da larabawan ba laraba ne zai faɗi magana shawun gwanda ce ba haka bane kaza ne kaza ne kuma yadda ya faɗa da fake yi bakadiri ne ɗan Najeriya ɗan Arewa. Haka ashe jagororinmu na ɗahiƙa su ne jagorori na addini jagorori na ilimi. Ba sa kafa shari'a amma da su Allah ke kiyaye shari'a wannan abin da ya shafi tasrifi kenan. Ka duba littafin sana Ismar Rasul kaga abin da kaga yadda yake na gaya maka balarabe ne ya ce babu kaza shi kuma ya ce akwai ya kuma kawo. haka ne in ka koma abin da ya shafi nahawu littafin sa na nahawu baiti akalla in bai kai dubu biyar ba kaɗan ne albaharul muhit wanda littafin siyudi ne ya wace ya mai da shi haka littafin siyudi ne hamul hawami'i sharhin jam'ul jawami'i na nahawu shi abdullahi gondi ya wace shi wajen baiti dubu biyar ba kaɗan wanda in ka kai ga wannan gaskiyar magana a duniya ba inda ba za ka yi magana bisa abin da ya shafi nawa ba kuma malamai sun saurare ka. To alhamdulillah to bisa abin da ya shafi kamar yadda nake faɗa a rajiya kenan. To in ka koma abin da ya shafi ulumul Qur'an ko ulumul tafsir yana da miftahu tafsir shi ma a ƙanan zai mai dubu. Sannan ga tafsirinsa wanda ya rubuta mujalladai wanda yake tafsiri ne da aka cika shi da ilmomi kuma aka cika shi da ilmomi da kuma fasaha da gwaninta na harshe ga littafin shi misbahun rawi a kowane dai fanni na ilimi idan ka dubi shi abdullahi gwandu to gaskiyar magana za ka jinjina mai da duk abin da kalmar jinjinawa take nemi to haka ma'anar wannan magana ne da nake ta yi cewa su shirhu na jagorori na ɗariƙa ba sa shar'anta shari'a amma da su Allah ke kiyaye shari'a a kowane zamani to wannan kada bi shehu Abdullahi Gwandu kenan a wancan a wancan zamani wajen shekara an doshi ɗari an doshi ɗari uku to idan ka taho ka taho ka taho bisa abin da ya shafi wannan zamanin mu na kurkusa duk da yake su ma dai ba mu riske su ba in ka dubi irin su shehu malam na iya radiyallahu anhu irin su shehu yahuza radiyallahu anhu irin su ma'aji isa haka eh idan ka dubi irin waɗannan malaman wata hana sun wani malami mutumin nan zariya ne amma yana zaune a Kano ne wallahi dan shi'a ne ba bangaren sunna yake yi ba amma da nidin sa ne na faɗa akidar sa ba wai da kuna kallon shi'a da ko kadire a mu ba mu da wannan akida amma kallon wani a matsayin kadi amma da abin da sa nake zo nuna dan ka a ce koren dariƙa ne yayi son kai wajen faɗin abin da ya faɗa dan shi'a ne ana cikin shakkala zariya yana magana akan shehu yahuza ya ce wallahi da a ce bangaren ahalin sunna sun yadda za a iya samun wani mujtahidi bayan imamu malik da shafi'i da ahmad dan hanbali da da ahmad dan hanbali da abu hanifa yace wallahi shehu yahuza ya kai a fashi cikin zir sauran su imamu malik shehu yahuza ana cikin zariya aka yi shi wanda a yanzu ma ƴaƴan shi da taura suna nan a raye akwai sho malam gali duk da tsufa sosai ga matsaloli na rashin lafiya tura ka shehunne na dariƙa na faɗa na maimaita ba sa shari'a shari'a amma da su Allah ke kiyaye shari'a me yasa saboda duk abin da ka ɗauka na ɓangaren ɓangaren ilimi to gaskiyar magana sun kai za ka samu suna da rabo mai girma a cikinsa in ma ka samu ai waɗanda suka yi kusa da su ɗin kenan. Mu ɗauki wannan zamani ɗauki Maulana Kafa Ibrahim Misali. Yanzu ka ɗauke shi ka ka ɗauke shi ka zaga duniya ka ga ka nemo irinsa. A duk haka kullum tunkahonsa tunkahonsa shi amma da shi Ibrahim ne. A yanzu a halin da ake ciki sharif yana nan ya nemi muktasar sharhi. Muktasar shi ne babban littafin mazhabin Malikiya. wanda ne ake karantawa a zaure duk da ma'ana da shi shine mafi girma akwai littafin mujalladai a mazhabin maliki amma dai wanda ake tafawa a gaban malamai a karanta a zaure muktasar shine babba to a bakin Maulana Shan Tahir Usman Bauchi ne cewa sharhi yana ne yana mai muktasar sharhi ya ce duk wata mas'ala da mai muktasar ya kawo ya samo mata aya alqur'ani da hadisi zai kafa hujja da shi a haka zai mai sharhi jama'a waɗannan fa su ne malaman dariƙa waɗannan ba su ne malaman ɗarika ka yi wa kanka adalci ka saki waɗannan malaman ka kama wasu banzaye a social media ka yi wa kanka adalci ba ka yi wa kanka adalci ba ina mai mata kudin na ba ka yi wa kanka adalci ba dan baka shigowa ba kuma kanka ba to ka mu ne muke da irin waɗannan malaman muke da irin waɗannan jagororin wallahi lazim ba abin da muka alfa Suraka ba sa shar'ata shari'a jagororin ɗarika sai dai da su Allah yake kiyaye shari'a. da su Allah ke kiyaye shari'a walahu hizul qulubi sannan Allah subhanahu wataala ya danganta musu ya ba su sirri na kiyaye zukatan halitta hatta zatin su inda za ka zama da su to zai wanke zuciyarka ka mai da kai ya mai da kai na Allah tsantsa hatta zatin su dalili saboda sun ci zikiri cin zikiri sun ci salatin annabi da gaske saka hakkan ya haskaka zatin su ya haskaka da hasken manzon Allah. Saboda in yana zaune da su zama da suna haskaka zukatan bayan Allah. Saboda da su Allah ke kiyaye zukatan bayan Allah. Wa mura'atul adabi fil khususi dan nan da su ne Allah ke kiyaye ladubba da su Allah ke kiyaye ladubba ladubban da suke ga bayan Allah. Da su Allah ke kiyaye ladubban da suke ga ainihin bayan Allah ke bantattu. Faman asara ala wahidin minhum ƴan uwa mana ce shi wanda Allah ya mai gab da kasa shi wanda Allah ya datar da shi ya ba shi iko ya samu damar haɗuwa da ɗaya daga cikin irin waɗannan jagorori faƙar zakira bil kanzin ladhi la yafna wallahi ya rabbanta da taskar da ba ta karewa har abada ya rabbanta da taskar da ba ta karewa har abada wadda illazi yakfi kullu mubna ya rabbanta da maganin da ke warkar da kowane irin rashin lafiya muzuna kowane irin mara lafiya sha ma jika shi ne muzuna wanda kullum cikin rashin lafiya yake wanda hausa kan ce mawa hausa kan ce mai laulayi mai yawan laulayi ko yau ko kace sha ma jika shi ne muzuna to in ka samu dacewa da irin waɗannan wallahi zama da suke wanke zukata ke warkar da cutar masu cuta fa alaihi bil istiyadi ilayhi to in ka samu irin wannan jagora to lalle ke mi kauya zuwa gare shi wastasli wastas fa alaihi bil istiyadi ilayhi wastaslam nafsihi sai dai dai da kuma mika kai shi gaba ɗaya gaba ga irin wannan jagora qala al qa'il wani ne fadi ya fada yace wa gunmu muridin bin qiyadin da kalilin lahu khubratun bil ilmi wal waqti wal hali هو الكنز والإكسير والكيمياء والكيمياء لمن أراد وصولا أو مكان إلى آمالي فإذا زللت لعزنا ولجاهنا فإذا زللت نعم yace wannan mai fadan yace wa kullu murid muridin kaga samun ganima ko na muridi kin iyadin ne kamile ya tabbata cikin dawowa ne ga wani cikakke a cikin sanin Allah cikin ma'arifa lahu khibratun lahu khibratun wanda ke da gwaninta da fahimta da ganewa bil ilmi da ilmomin shari'a da hakika wal waqti sannan ya sanni ake kira da al waqti guda mun laye karkashin waqti da zamu magana akan shi sati suka zai dauka wal hali ya san abin da ake ce ma hali da zamu magana akan hali shi ma wani abu ne da zai dauki wani abubuwa masu lo masu tsawon lokaci wanda duk dai a gaba karatu suka za su faɗa da akan wannan ya san me ake ce ma waqti ya san me ake kira da hali huwal kanzu ka ga irin wannan jagoran to shine taskar da wal iksir shine sinadari wal kimiya shine kimiya liman arada usula ga duk wanda yake neman saduwa ya zuwa ga Allah au bagane la amali ko ke neman samun buri na duniya da lahira yan uwa wallahi waɗannan jagororin dariƙan waɗannan jagororin na addini ko da Allah ya azurta shi da samun su to ya riko da su riko kar ya yi wasa wajen rike su sauraka larura na lokaci da kuma matsaloli da muka samu na rashin fara karatun da wuri shi ma zai sa mu tsayar da karatun a nan saboda ainihin lokaci sai Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna dai magana ne akan jagora shehi na tarbiyya ko ga ladabin muridi a gaban shehi na tarbiyya ko shehi na na dariƙa Allah ya sa mu dace سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين